اللهم صل جناني وعجل الحق على لساني واعوذ بك من ان اجزم او اظلم واعوذ بك من ان اغتال من تحتي فصل في وجود غسل الميت بمكشر ولو بزمزم والصلاة عليه فدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف خلاف saɓani ya zo fi wujudi cikin wajabcin rasilin mai yiki wanke mamaci bi mukashirin da ruwa mai tsarkakewa walau bi zamzama ko da da ruwan zamzam kaga dama ya ce idan yi amfani da kalmar lau saboda akwai kilafa na maza ba ko akwai wanda ya nuna cewa ruwan zamzam ya fi ƙarfin a fitar da najasa ko a wanke mamaci da shi saboda darajar ruwa amma dai abin da malaman maza ba ke yi jaye shi ne ko da ruwan zamzam ya halatta a yi wa mamaci wanka wasu alaihi da kuma yi wa shi mamaci sallah abu biyun nan cikin wajabcin yin waɗannan abubuwa guda biyu wancan mamaci da yin masa sallah ka jafinihi kamar binne shi wa kafanihi da sa masa littafani cikin waɗannan abubuwan wajabcin su wa sunniyati ma da sunnancin su cewa sunna ne ilakun an yi khilafa a nan kaga ya tsinko abubuwa guda hudu ko ya tsinko rasulil mai as-salat alayhi ad-dafan al-kafan to amma a nan kuma sai ka wata biya yake wato niyyati ima me yasa saboda wannan ma ba da tashbi wannan dafan da kafan wannan wajibi ne ittifaka kawai ya kamanta su kafin ya zo wajen sunna din dan ka tabbatar da su ne wajibi dole ne in dan uwa musulmi ya rasu wajibi ne a sa mai likabani ya latta ba shi haka ba kuma wajibi ne a je a rubunne shi farilla ne na kifaya amma yi masa wanka da yi masa sallah wannan akwai kilafa wajen kasancewa wajibi ne ko kuma sunna ne shi yasa ya ce wa sunniyati ma ai sunniyatil gasli wa salati khilafun shine aka yi khilafa wasu malamai na mazaba sun tabbatar da cewa wanka da sallan shi ma wajibi ne kamar yadda binne shi da sa masa likabani yake zama wajibi ko suka ce wanka da sallah din sun sunna ne shi ne aka yi khilafa babu aha raji ila al-ghusl wa salam yawwa saboda in ka lura ai anan da a ce zai koma gaba da su bayan wannan tafsir ma da an yace fi wujudu ghasl mayyiti bi muqaddirin wa law zamzama wa salati alayhi yake wa dafnihi wa kafani sai yake ka dafnihi wa kafani wannan ka dafnihi wa kafani baya shiga karkashin khilafa shi kawai ya yi tashbihi shi ne da wajibi din dafan da kawai wannan wajibi ne fakan to amma wajen sallah da wanka shine ake khilafa wajen wajen shi da kuma cewa sunna wata lazama wanka da sallah suna da dukkan juna suna haɗe da juna ma'ana duk wanda ya wajabta amar wanka wajibi ne amar sallah duk wanda bai wajaba amar wanka ba ba wajibi ne amar sallan gawa ba kamar yanzu misali yaro karami ko kuma mu shekari wanda bai fito da rai ba kaga ba amar sallah to ba a mai wanka kamar shahidi shahidin mutar shahidi da ya shahada a filin ainihin jihadi to shi ma ba amar wanka ba amar sallah duk wanda za amar wanka za amar sallah duk wanda babu wanka to babu sallah shine talazama suna da zuciyar juna wa kuntila tarjanaba idan aka bai wa mamaci wanka za a mai wanka ne kan janaba kamar wankan janaba kaga a nan akwai matsala sosai wajen mutum ya rasu wai sai ka ji ɗan shi yana cewa ji a kira limamin unguwa in an ce ba Allah ba wanda ya ce wallahi ban taɓa yin kai ban iya ba kaga kenan sallolin da yake ba ni ba ta fiye wai duk mutumin da bai iya wankan janaba ba kaga kenan shi ma kan shi ba shi da ainihin tsarki kenan matuƙar in dai ka iya wankan jaraba ma kanka to ka iya wankan gawa iri ɗaya ne kuma wanka ne ma a ce na jikinka kamar mahaifinka ko ɗan uwanka ya riska kira wani zai mar wanka duk da wanka ina haka ne na asiri ba mamaki lokacin wankan nan komai zai iya faruwa wani ma za ka jira ai wani da ya rasu ba ka ga fuskar shi ba a ce ne an yi wani ko ka za ka ga yan ɗan uwan shi ne ya ko kuma shi ai muna ɗaga shi sai na sassa ya rika fitowa ko jini ya rika fitowa bakin shi ko kaza kaza shi yasa wankan gawa ana so ne jikin mutum su masa shi yasa ma wajen haƙi aka ce miki in ma ta ka tara su in dai ba ki ce ba zai ba aika kowa su ce da wuce shi haka in mace mijin ke rasu in ma ba miji ba mata to wanda ya fi kusanci dan shi ko baban shi ko ɗan uwan shi saboda harka ne na asiri amma sai ga mutum da ɗan yana tona asirin kai shi wai ka je ka kira wani baban ka ya rasu kai kana zaune kana dai ba an gama ba gama ba nan kuma suna ganin asirin ka gaba daya saboda haka wankan gawa ba sai ka koya ba matuƙar in je ka iya wankan janaba to ka iya wankan gawa ko ko gukkila kan janaba ana yi wa gawa wanka kamar yadda ka san wankan janaba sai dai bambancin wankan gawa da wankan janaba shi wankan gawa ana maimaitawa wankan janaba kaga babu wani sannan wankan gawa akwai abubuwan da ake sawa irin su kafu irin su ainihin magariya ko wani sabulun salo ko na mutum ya shirya da shi wankan janaba kuma ba a sa wannan amma ala ayi hali in an mur wanka irin na janaba ko wankan gawa ya sa ta'abbudan kuma ana wankan gawa ne ta'abbudan don ibada ba don wani illan da zai sa a yi wanka ba yanzu misali idan mutum janaba ya kama shi za mu ce wanka ya kama shi wajibi ko me yake nillan wankan sai ce saboda janaba da ba janaba ba zan yi wanka ba to shi wannan wankan gawa din wanka ne ta abu ba wani abu ne fita cikin shi lokacin da zai mutu ko kuma kan ya mutu ana tunanin ko yana da janaba ko wani abu ba ko da a ce misali mutum a markashi a ce saura minti biyar ka rasu sai ya ce gobe za a kawo ruwa ne wa kaina wankan gawa a kawo ruwan ya yi wanka yana gama wanka sai ja numfashi ya nasu ya ƙara wanka. Saboda me? Saboda shi wankan gawa ya yi bayan mutuwa ne ba kafin mutuwa. Kuma ana yin shi ne don ibada kar a ce yanzu ya gama wanka ba komai a cikin sauke dama ai wankan don ibada ake ba don su san wani abu. Daga ta akudan ke. Bilani ya ce kuma shi wankan gawa babu niyya ake yin shi. ba zancen in ka bai wankan zawa a ce sai ka yi niyya saboda ibada ne cikin wani shi wanda kake wa ibadan ma shi saboda haka kamar yadda za ka ɗauki kayan ka wanke ba tare da niyya ba haka shi ma wankan gawa baya buƙatar niyya. Wa kujimar zaujani ana gabatar da ma'aurata guda biyu wajen wankan gawa idan miji ya rasu matarsa ta ce za ta mar wankan gawa in cikin ne kayansa ne suka ce ba su yadda ba dole su yi abu ba wanda ya fi ta hali haka idan shi mijin ne matarsa ta rasu shi ma ba wanda ya fi shi a cikin yace zo wanke ka in cikin ne yan uwanta ne da ƴaƴanta da sauransu dole su yi abu shi zai mata wanka amma fa in saha nikahu idan auren ya inganta dan akwai ingantaccen aure akwai bataccen aure sai idan auren ingantacce ne illa an ya kuta fasiduhu sai dai idan ma auren batacce ne sai idan kafin ya mutu din ko kafin ta mutum wannan bataccen auren bashi ya yi kauci ya inganta kasa akwai bataccen auren da za a ce fatar dukuri ko ko kuma wannan bashi ya riga ya ɗauke da zarin ya yi dukuri kamar irin su shiga ne kaga akwai sanin shiga akwai wajen shigar wajen shigar shine auren da an ambaci sadaki amma aka ce ba za a bayar ba kawai aka yi canji ina da ya kana da kanwa kana bukatar aure ina bukatar aure sai na ce to yanzu abin da za a yi a za mu yi sai ka ce to ni ma dai in na samu dubu ɗari zan karɓa a sadaki na ce ni ma yanzu ba ta wuce haka wani ce to shi kenan sai ma za ka zo ta wata ji a maimakon wannan kuɗin sadakin kaga an ambata ba a biya ba wannan auren shi ake cewa wajen shiga ana fata shi kabla dukul bayan dukul za a tabbatar da shi da sadakun mutum to irin wannan fataccen auren ya faru tsakanin miji da mace in dai har an kwanan aure ka ga auren ya inganta ko to ko da irin wannan ne in ɗaya mutu ɗaya zai wa ɗan shi sallah shi ne illa an da ku da fasido sai dai fataccen auren ma ya riga ya kai bai kaba kuma wannan gabatar da miji da mata ɗin nan da hukunci ba ba wai da roƙo ko a ce da Allah matan shi ta ce za ta roƙe shi ga kuɗi ba a in ɗan uwan misali kayansa ne suka ce ba zai yi wa mu za mu masa wanka sai matar sa ta ce ba na so kowa ya fita ni zan mu wanka har yi shi ya yi shi aka ce a dole alƙali Muhammad Hussein alƙali ya zuwa ce kai hukunci to dole ka hukunta ta fi tsaki dole su fita su ba ta kuɗi ta wanka da hukunci bil qada alƙali zai hukunta cewa ta kowa haƙƙi a kai shi haka nan in ita ce ta mutu ma alƙali zai hukunta cewa ta fi zaki dole a bar shi ya yi wa matar kuma wajen rakikan ko da ɗayan su bawa ne misali bawa ne ke aure da ɗaya sai ta rasu ya zo ya ce zai mata wanka ƴaƴan da suka ce ba su yarda ba a matsayin shi na bawa in je mai gidan shi ya masa izini ya mata wanka ya fi zaki dole a hukunta shi zai mata wanka shine yake wa in rakikan ajinar sayyidu in je mai gidan shi ya mace zini yi wa matar sa Au abla bina'in ko kuma kafin kwanan aure ɗayan na su mutu. An daura auren ingantaccen aure kafin a yi kwanan aure sai ɗaya ya mutu a cikin sun mijin ne mutu sai wata ce za ta mara wanka tana da haƙƙi ba ke shi ana. In ita ta mutu ba ko tarewa ba ta yi ba an daura auren an yi tirayin mare an sa lokaci ana jira kawai a jiran sai ta rasu an zo an samu za a yi wankan za a so ya ce da Allah a ce wa mata su kauce me ya ce zan yi wa mata wanka zan kwakura shi da ko da ya ce to ai matar ta ce kuma an yi wanda aure ne ingantaccen aure saboda haka dole da babanta da mamarta da waye gaba ɗaya su kauce shi zai shige mata au qabla minani au bi adihima aibun ko kuma ya zama ɗayan su yana da aibin da ya cancanci ba da zaɓi misali mutum ne yana da ciwon hauka sai je ne da aure ba a yi musu bayani ba har aka ɗaura auren kamar yanzu a matsayin shi na mahaukaci idan ta gane ta ce ba ta yadda ba kaga tana da zafin zaɓa ta aure ko to kafin a gane yana da ciwon hauka sai ta rasu yanzu tana rasuwa wannan zaɓin ya riga ya kauce aure ya tabbata yana da damar zai mata wanka haka in ita ce ma take da matsala shi ya mutu kafin a gaji auren to yana mutuwa aure ya tabbata in ta ce za ta mar wanka ba wanda yake nan shi ne wadin da ya ji ma aiki an wada'at ba da mautihi ko kuma ta haihu bayan mutuwan shi kaga idda ko na haihu ko na cika ko na istigrafi ko na mutuwa in ce mace ta haihu ta gama idda ko فبينين أولاد الأعمال أجلهن أن يضعن حملهن sai mijin ya rasu yana rasuwa ne wa ranar mutum ne ma kawai sai dan ya mutu in dai an tabbatar da jannin bakin shi na ƙarshe ya riga fitowar ɗan nan za mu ce ka gama ita mijin yana rasuwa sai ta yi kuka ka gama ita ba to yanzu a hakan duka da shi ka gama ita tana da hakkin da za ta wuce shi shine awwal ba da mauki ta haihu da mutuwa shi yana mutuwa ta haihu ta ce ta zo za ta iya aure amma duk da haka za ta iya wankan ainihin shi mawukin saboda kullum shari'a tana lura da lokacin da mutum ya samu haƙƙi lokacin da haƙƙin ta na wanka ya tabbata lokacin da ya ja numfashin ƙarshe ya rasu yana da kuma haƙƙin ta na ainihin wanka ya tabbata ba mu da abin da ya biyo baya wannan haƙƙin ya biyo bayan tabbata haƙƙin ta ne ba zai tsirar wata da wannan haƙƙin ba. والأهم أما فأبن يجي تولوا أو جمع لمن نفيه كوي وان yin wankan ɗaya daga cikin ma'auratan nan in ta zawwaja ukutaha idan shi mijin ne ya auri ƴar uwarta kaga dama ya da kanwa ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ai bi halittar su ya aure su gaba ɗaya ya haɗa su a cikin cikin aure bane wa an ta biyu ku bainar ku sai shi aka haɗa ba idan ka rasa ɗaya za ka iya auren ɗaya yanzu ya rasa rasu ko ka ta kiyaye in ka koma za a iya baka kanwa to a wannan halin kaga haɗa su ka ji daɗi da su bi halittar ba ko to sai ya zama tsarin su tana da zuwa sai baban ta yace za mu yar da kanwar da ɗakin ka dan ka tabbatar ma ina usta da kare ina kaza kawai a zo a yi ga aka yi ga aka ɗora muku aure da kanwar ga ta ba tana kwace ba yawan kan gawa ba ai dan yi ko shi ba gara ba ga shi ka auri kanwar ka to bayan ka auri kanwar da zai yi ka wanke ta to shine suka ce wal arabu na fiyo in dai har ya auri kanwar ka tun da ne in suna da ya biyar ke ji daɗi da su gaba ɗaya ba shi kuma harkar wankan gawa jin daɗi zuwa lokacin mutuwa shi yake tabbatar da wankan gawa saboda haka in ji ya auri ɗan wata to abin da ya rufe zuwa ya bari wasu kuma da wanka ba shi mahu to auta zawwaje gairahu ko kuma ita wanda ta haihu ba mun ce yana mutuwa in ta haihu ba ta gama idda ba a ta gama idda ma muka ce zai yi ta wanke shi to da ta haihu din tana haihuwa sai wani yace yana bukatar auren ta ne wa kuma saurayin ta ne sai ta ce kayan ta ko ta aka daura muka aure kan fa wa mutuncin ta wannan da yana da kuwa ta haihu tana haihuwa da saurayin ta dama yace yana ko dama tana muka ga zan ce bismillah ko ta aka daura muka ana daura muka aure da wani har yanzu a matsayin ta na matar wani kuma ta zo ta wanki wani shi ma malamai suka ce wal abu na fiye. Mahum? Aha. la rajiyatun amma banda shika rajidi mutum ya saki matarsa tana idda shika rajidi wanda in ya ga dama zai dade ta amma bai dawo da ita ba sai ya rasu ko ita ta rasu yanzu nan ba daman wanka duk kowanne a cikin in shi ya rasu ba za ta mai wanka ba in ita ta rasu ba zai mata wanka ba saboda me saboda duk mutumin da ya saki matarsa shika rajidi bai halatta ya ji daɗi da ita ba sai ya dawo da ita shi kuma wannan bai dawo da ita ba ya rasu ko ta rasu saboda haka ba damar wanka a tsakani. Wasu jabiyatun haka nan banda baki tafiya matar tashi ba musulma ba ce kirista shi ya aura. Sai ya rasu, yana rasuwa ta ce ku ban kuri in wanke a jina sai mu ce a'a. Wankan gawa in musulunci yana da nashi tsarin saboda haka sai ke haku. Ba za a bar ta ita kaɗai ke wa mijinta wanka ba illa biha durakin musulmi. sai dai da halarcen musulmi in ta maza inda hakin ta ne ya ce to a samu jama'a musulmi a samu yarda kai mutum ɗaya ko biyu su zo su tsaya su sa ido ta yi mar wanka sai dai ta mutum ce tsara. In ta yarda da haka shi kenan za a bar ta mar wanka amma za a rika da rikin ɗinta ta yi daidai yadda mutum ce tsara. Wani ba hafi wata ilil mauti birikin tubihul kutla minal jami'in. halaccin taku lilmauti har zuwa lokacin mutuwa ya zama akwai halaccin taku tsakanin shi mijin da ita wannan matar birikin ta hanyar bauta ya zamo baiwar kashe kaga mutum da yake da baiwa yana da mai take ta Allah yana cewa ne wanda zina hum bi furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum to ke zama baiwar kashe kaga yana da damun ya take ta ko to halaccin wannan takun har zuwa lokacin mutuwa tufihul fitna wannan halittu yana wajen yana ainihin halittu wanka yana janibai daga jirgin gaba daya in bai wacce ta rasu yana da zaman da ya mata wanka in shi ya rasu halittu ya ita ma ta mata wanka inda ya halittu ya jira shi da zuwa lokacin mutu in ma akrabu awliya'ihi sannan idan babu mutum ko babu matar ko mijin ko mace ya tare da shi sai mu ce to sai abin ko wanda ya fi kusanci na waliyansa sai mu duba mu gani harka ne na asibiti shi wannan mamashin tunda matarsa ba za ta mar wanka ba wa ya fi kusanci da shi a cikin ainihin waliyansa sai mu ce kaga ɗa ya fi ɗan ɗa kusanci ɗan ɗa ya fi uba kusanci uba ya fi uban uba kusanci dan uwa da fifi ya fi dan uwa da ake kusanci dan uwa da abi ya fi anni kusanci anni shafiqi ya fi anni da ake kusanci a ɗan ɗan uwa kai ɗan ɗan uwa ke titi ya fi ɗan ɗan uwa da ake sannan ɗan ɗan uwa ya fi ainihin ammi ammi ya fi ɗan ammi to haka za ka da abin kamar yadda aka kawo a jerin asibai yadda ka jero asibai ɗa dan ɗa uba uban uba dan uwa shakiki da abi da ummi dan ɗan uwa shakiki dan ɗan uwa da abi ammi shakiki ammi da abi to shi ma haka nan za ka jero wanda ya fi kusanci shi ya fi haka. ثم أجنبي sannan idan duk yan uwansa suka dare suka yi masa wanka ko kuma ka ce gaba ɗaya ba shi da ainihin asibai ɗin sai mu duba mu gani a jinabiyun sai a samu namiji bare wanda ba dangantaka na jini tsakaninsu amma kasancewar jinsin su dai namiji ne shi yake raki matukar akwai namiji namiji ya rasu babu wasiyansa ba za a sa mace kamar wanka ba dole sai maza ɗan uwan shi ne sun ma ajinabiyu sannan a samu ajinabi bare wanda ba dan uwan shi ba sai zai murna thumma imra'atun sannan idan a maza kwata kwata babu maza a gurin shi kadai ne namiji ya rasu a cikin mata sai mu ce to a cikin matan imra'atun maharamun sai a samu mace wacce take muharramar shi muharraman nan ko ta wajen dangantaka kamar yadda ko mamarsa ko ɗan uwar shi ko ta wajen surukuta kamar mamar uwa ma menene uwar matarsa ko matar baban shi da sauransu ko ta wajen shayarwa sun sha nono dai tare ko ita ta shayar da shi a samu dai wanda yake da haramci tsakanin su sai kamar wanka sai dai wahal tasturuhu aw awratahu tawilan shin idan ita muharrama ta zo za ta yi wa mutum wanka za ta rufe jikin shi gaba ɗaya ne kamar wankan a saman tufafi au auratahu ko kuma iya al'auran nashi za ta rufe kamar yadda namiji zai wanci namiji ban uwan shi shine kawi yani aka kawi an fassara mu da wana da wannan ainihin fassarori biyu wani fahimta ya nuna cewa dole ta rufe jikin shi gaba ɗaya wani kuma da fahimci mu da wana sun fahimci cewa za ta rufe iya al'auran shi ne kawai sai kamar wanka. Tumma yumyi ma yumir bakai sannan sai ya zama a mata din ma babu dangantaka kawai sirrin shi kadai ne irin garin yan kasuwa ne sai Allah ya jefa shi motar mata sai ya zama shi ne direban banda shi ba na miji a motar kuma ba dangantaka tsakanin su ana tafiya sai Allah ya mara suwa sun yi yake ba inda za a samu namiji sai mata matan nan ma ba da hukunci ba irkoshi a cikin su gaba daya yanzu abin da za a yi su mai kemama daga wannan su shafa fuskar shi su shafa hannun shi zuwa gwiwar hannu sai su nan da ɗaya shi su je su binne shi. Dama da rigar shi mana za mu zo kan riga da karka da mu. A gane? Ka adamin ma'i kamar rashin ruwa. Mutum ne ya rasu babu ruwa a gari tsaf da za a marwan kangawa shi ma sai a marke mama a shafa fuskar shi a shafa hannayen shi a je a binne shi. wata ƙaƙiƙin jasadi da kuma yankin cewar jiki mutumin ya sha jinya ko kuma da ya rasu ya daɗe ba yi jana'iza ba har jikin ya lalace yadda an tabbatar da an ce za a bar wanka jikin da za a motsa sai balle zai tsinke ya bar ɗan uwan shi don ya kai ga haka kawai za a bar ke mama a yi hikima a taɓa dukkan shi a shafa a taɓa a shafa hannayen shi a nannake shi a ji abu ne shi. Wata zili'ihi da sabulewar jikin sai ya zama ko ya yi wani jinya ne ko ya riƙe ne yadda in an ce za a wanka jikin da za a zuba ruwa ana shafa filin za ka gabata ta tsabuli to shi ma kar a wanka sai a yi mar taimama a je a binne shi. Aha, wasu ba alama jiruhin a zuba ruwa a kan mutumin da yake da miyaku yake da ciwo a jikin shi wanda ba zai yiwu a shuka jikin ba amma kuma a mukana ma'un zai yiwu a shuka jikin da ruwa mutum da yake da ciwo wanda ciwon nan in an ce za a shuka jikin to bashin zai sabule ko naman jikin shi ba zai kwaɓe zai samu matsala to yanzu abin da za a yi a ɗebo ruwa a fara mar a fara mar a fara mar an fara ko ina ya samu ruwa sai a yi hikima a nan da shi a je abin shi kamar shi kamar wanda yake da ciwon jadar kuraje ne wanda suke fitowa sai su kumbura su fashe sai wurin ya zama gyambo to irin wannan ciwon shi ma in mutum yana da shi ya mutu yi masa wanka a cikin da jikin shi ba zai yi ba sai ya fara mai ruwa an fara an fara an fara sai a ji abin in so kamar da ruwa shi dai tarihi sun ce wasu ciwuka ne wanda in sun fito suna yin ruwa sai su kashe in sun kashe sai sun ya fashe ya zama gyambo to kaga wannan an zuba ruwa ce za a cuta ai kaga za a sake fafa ciwon saboda haka haka yake a cika gurin a ji abin shi ma ba ma a mukana ma'un wanda zai yi a haɗa shi da ruwa idan ruwa ya gagara dole shi ma zai koma ta aha in nan musabta biyu uhu shi majidur din idan ba a tsoron safulewan jikin amma shi ma ana tsoron safulewan jikin sai dai a yi kemama a ji a kunne shi wal mar'atu ko ka ga wannan namiji kenan wal mar'atu idan mace ce ta rasu mijinta bai ce zai mutu wanka ba ya bar hakkin shi ko kuma a ba ta ba da mishi to a karabu imra'atin sai a samu mace mafi kusanci yadda ko uwarta ko ɗan uwarta wacce ita fi kusanci da ita sai ta mata wankan gawa in ma ajnabiyatun sannan idan babu mata ƴan uwa gaba ɗaya duk bare ne sai a samu bare ɗin su mata wanka idan aka bi wankan gawan mace luffa wa luffa sha'ruha za a rufe ainihin gashin ta ba tare da an kama an kitsa ba wala yudfaru ba za a kitsa gashin nata ba ma'ana mace idan ta rasu gashin ta din za a daure shi a rufe shi sai a yi mata wankan gawa an wanke an wanke gashin za a daure shi sai a je a ainihin binne ta ba tare da an kama gashin an ainihin kitsa ba duk da dai wannan matsalar kitso ya zo a nasi a malikiyan ma akwai malaman da suka ce ya halatta a kitsa gashi mace saboda me saboda umma iya a hadisi ba ta ce lokacin da ɗan ma'aiki ta rasu sun yi mata ainihin zanko uku ba sun kitsa kan nata sun yi zanko uku ɗaya a tsakiya ɗaya kuma suka yi ainihin bayyana tare ba to wannan ya sa wasu malaman malikiya sun ce kowace ba ta da kitso idan ta rasu ya halatta a yi mata irin wannan kitson kamar yadda ya zo a shi amma dai magana hukama ji shi ne ba za a kitsa mata gashin kanta ba shi ne wala dubar ba za a kitsa gashin ba in mamaramu sannan idan ita mace babu ainihin mata ɗan uwanta babu mata bare gaba ɗaya ita kaɗai ce a cikin maza ta rasu to sai ku duba a maza ɗin akwai muharraminta kuma akwai ɗanta ko babanta ko mijin yarta wanda ya akwai haramcin aure tsakanin su sai ya mata wanka amma ita ko kasauki zai mata wanka a saman tufafi zai samu kyalle ya duke cikin ta gaba daya sai ya zamo yana zuba ruwan yana shudawa ba tare da ya ga cikin ta tun ba yuri mai sannan a mazan ma aka rasa dan uwanta gaba ɗaya ba mu haramin ta duk gaba ɗayan su ne sai a ce to yuri mai a mata taimama kuma ita taimaman mace ku aya zuwa iya wuyan hannunta za ta an taba an shafa fuskanta an taba kar a taba zuwa gwiwa ma iya hannun an shafa shi kenan sai na bisa a biya kuma wa fikira idan an zo za a yi wa gawa wanka musamman namiji idan zai idan za a bar wanka fikira za a fikirce min surratihi lirkubatihi daga cibiyar shi zuwa gwiwar shi wannan kowaye zai wa mutum wankan gawa dole ya rike daga cibiya zuwa gwiwa bai halatta yi wa mutum tsirara ba bai halatta a ga al'auran shi ba duk lokacin da aka zo wankan gawa ko za a nemi gajeren wando ko za a nemi tsalle a rufa mara ko rigar shi din za a samu zuwa zo da shi karke a tafi daga cibiya zuwa gwiwa wajibi ne a rike wannan gurin. Na? Wani irin zaujan. Right? Gari, masha Allah. wa in zaujan ko da miji ne zai wanki matarsa ko mace ce za ta wanki mijinta dole sai an samu wannan sirci a laura na ainihin daga cibiya zuwa kuma wa rukunuha rukuni na wankan gawa rukunuha rukunin sallah kaga ya ba shi da lamirin mace kaga alkusul na miji ne ko as-salatu mace ce ba yake wa rukunuha ai rukun salatin janaza wannan suna da yake ai ana mutuwa a wurin ma ba ya kare ba bari ka ji inda ma za mu ce yi mata da suka yi ba wajibi bane akan mutum sai a ce dan me sai a ce dama ai yana jin ainihin tukwatar da baka yana jin jin daɗi da kyau kuma jin daɗi da yasa kana muka jin daɗi Allah ya san yawwa wa rukunuha rukunin sallan gawa ne aniyatu na farko mutum ya yi niyya lokacin da ka zo sallan gawan sai ka yi niyyan sallan gawa sannan wa arba'u takbiratin kabbarori hudu shi ma rukuni ne a sallan gawa har yanzu a nan ya halatta a haɗa gawo su yawa a sallah ba to sai ya zama liman ya yi kabbara na farko yana cikin addu'a sai ga wani gawa an kawo idan aka raba wannan gawa an janyo shi eh da zan kalla kamar a mata wala ga an jira gawa mutum an zuwa sallah ɗaya ba to irin wannan sallar dole kowane gawa ya halarci kabbaran farko saboda kowane kabbara rukuni ne mustaqil kowane kabbara yana zama kamar raka a guda ne. To, liman ya yi kabbara ɗaya yana cikin addu'a sai ga zawon ku kun kawo, in kun kawo kun raba sai mu ce kabbara su cikin na rukuni ne. Yanzu wannan za mu samu kabbara ɗaya ba, sai mu gani. Liman yana yin kabbara, yana yin kabbara, in ya yi kabbara na uku, ka ga ku ga in ya yi kabbara na hudu, ku ga ku kabbara uku ya samu. yana ƙarawa da gangan za mu ce wa'ancan nasu ya rushe in nasu ya ce kenan. A ran yana ragewa kuma an yi sallama ta fara uku na kuwanka ya fi sallar bai samu ba. Saboda haka in an kawo gawa ana sallar gawa ba a raba shi. Kun kawo an yi kafara ya ce su ya kuma da yaku. An gan wannan sai a ɗauko wannan shi ma a zaka siya maka. Saboda a da suke rashi. Kafara hudu rukuni ne a sallar gawa. wa in zada idan liman ya daga ba dadin nan ko da rafkanuwa ko da tawili ko da gangan duk zai iya yiwuwa liman yana sallan gawa ya yi kafara hujja ma kana rike din yasa an yi daya an yi biyu an yi uku an yi hudu kawai sai ka ga ma ka tafiya to lam kun tazar kar a saurare shi kawai yana yin kafara na biyar ku ce assalamu alaikum kawai babu zancen kuma da tasbihi in ya saurare ku in ka za a kawai yana yin na biyar ku ce ku yi sallah ba za ku saurara masa wa du'a'u haka nan rukuni na uku shine addu'a wanda ba da raja ma'ana addu'a tsakanin kabbarorin kowane kabbara in kada da addu'a shi yana zaman kamar raka'a guda ne saboda haka kowane tabbara yin addu'a a tsakanin shi rukuni wajaba da rabi'ati alal muktar zai addu'a bayan tabbara na hudun ma alal muktar a bisa magana abin zafi a wajen imamu lokali duk da malaman maza ba a kowanne suka tafi akan cewa tabbara na hudu kana yin shi za ka yi sallama babu addu'a a tsakani amma imamu lokali ya yi da ɓangaren yin addu'a bayan tabbara na hudu wa in walahu idan imam ya ce kafurori ba tare da addu'a ba to jawa ne to jama'a bismillah sai mun dauke da Allah ta Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi to ya sallar dai aw sallama ba da salati ko kuma ya sallama bayan kabbara uku da ya kabbara ɗaya ne ya biye ku kwana cikin da ya hudu kawai shi aka ce yanke da sallama to yanzu a nan yaya a ada ya sake wannan sallar ba ta yi ba. Wancan saboda addu'o'in da yake tsakanin kabbarorin rukuni ne ya bar wannan addu'o'in sallah ba ta yi ba. Wannan kuma kabbara uku rukuni ne ya yanke a kabbara uku shi ma sallah ba ta yi ba. Amma a nan wajen kabbara uku ɗin idan lokaci bai yi tsawo ba zai iya ginawa. Misali ya yi kabbara uku sai ya ce assalamu alaikum. sai ku yi subhanallahi subhanallahi sai yanzu zai gina akan wannan kabbara ukun ya kawo ta hudun sannan ko wannan ginin da zai yi ba zai kabbara ba misali ka yi kabbara uku sai ka ce assalamu alaikum ya ce subhanallah subhanallah to yanzu za ka yi niyyar ci gaba da sallan gawa sai ka yi addu'a wannan addu'a shine addu'an ka na bayan kabbara da uku da kai azumi dan yanzu ka ce bari kowa sannan sai kai kabbara ka ga ka rasa addu'a tsakanin wancan kabbara da wannan kabbara sannan kuma wannan kabbaran da kai ka ga kai kabbara ta hudu na komawa sallah ina wancan kabbaran da kabai za ka wasu wannan layi ka ga sannan zai zama da kabbara kiyar saboda haka za ka yi da niyyar komawa sallan ba tare da kabbara ba ka yi kuku subhanan layi sai ka yi niyyar koma sai ka ci gaba da addu'a in kai addu'a ka gama sannan sai kabbaran sannan sai kai sallah wa in dukina idan kuma an binne gawan sannan aka gane ashe kabbara uku aka yi ba mun shi wanda aka kabbara uku za ta ke sallan ba to har an binne ashe jama'a sun suna tsoron limamin ne kowa ya sa ta fita baki bayan an ci an binne an dole makota na iya kafurta mata kabbara ma uku ya samu ko kuɗe sai aka samu wani ya ce a za a yi yadda kabbara uku aka yi to ba zai yi ba a ji Allah ke sallah to yanzu za a ciro shi ne a'a a alal kabari za a je kan kabarin ne a yi sallah shi ne a ibn yushin ne ko ibn ayyub za ka jira fa kabaruhu ka misli tilka zati alal kuburi tajibu salat sai a kai kabarin a mai da shi kamar shi ne gawon sai a tsaya a kan kabarin a mimmin ta sallan gawon na gaba da yana mai mai mana an samu farki a tsakanin ne wa wata silimatun sannan rukuni na hudu shi ne yin sallama kuma sallaman nan kafiyatun a koyi za a yi ba a san ɗaga murya wajen yin sallan gawa har sallaman ma ana so a yi shi a koye watan ma al'imamu mai yabibi liman zai ciyar da wanda yake kusa da shi ne kaɗai shi ko ainihin mamu kawai da ya sallama yadda shi din zai san ya yi sallaman ba sai ya kusa da shi ma ya ji ba haka ake son sallama da sallan gawa eh har ta kolo shi ana so a yi to hankali ba a san daga ruwa sai dai kuma saboda larura in akwai na nesa wanda ba za su ta yi kabbaran ba sai an daga za a iya dagawa dan ajiyar da su amma ainihin mutum ba a so ya daga mutuwa wajen kabbarori da sallaman gaba ɗaya na eh wata silimatun khafifatun nan kuma khafiyatun da abu ne sallama khafifa a hankali sallama khafiya a koyi san ji abu ɗaya. Wannan ma imamu mai yari ba, iman zai ce don je su fita da shi. Wannan wurin masubuku da takbir. Masubuki, da aka fara sannan gawa baya nan, in ya zo sai ya kuni ne duk takbiri ga kabbaran liman. Kaga kowane abu yana da jikin shi. Har sannan gawa ba za ka ce kawai haka yi ana yi ka zo kai ba. Har yanzu in ka zo ana sallah ko shi irin sallah ma, ai kana zuwa za ka yi kabbara ne ko? kafar harama sai ka bi liman ko to shi sallan gawa ba ta wani shi sallan gawa in ka zo liman yayi kabbara sai kai hakuri sai ya kare yin kabbara saboda kowane kabbara ɗaya yana zaman kamar raka'a guda ne tun da an riga an yi kabbaran nan kamar mutumin da ya zo sallah ne sai liman ya riga ya ɗauko a rukuni kaga an ma ya shiga ne wannan raka'a ba zai same ta ba saboda haka abin da aka fito in ka zo ka shiga sauri sai ka jira sai liman ya yi kabbara sai ka yi kabbara sai ka fara lissafi inda an ga an fara in an yi kafara biyu an yi sallama ga saurama biyu sai kai kafara biyu in kafara da ya ya kai sallama an tsere ma da uku amma kana zuwa ba za ka yi kafara to a nan idan mutum ya zo sallan gawan yana zuwa sai ya yi kafaran ka sai mu ce idan bai lissafa da shi a cikin ainihin kafarorin sallan ba sallar shi kai misali ka zo sai kai kafara ta biyu da kai kabbara ka yi ba an ce kai kabbara ba yanzu liman yayi kabbara nan ne za ka yi kabbara sai ka ce nayi daya wanke wanda kai baya cikin lissafi da haka za ka lissafa ka samu kabbara kuma in kai haka sallan ka yayi amma an gaba kai kabbara kuma kai lissafa da wannan kabbara a wannan korin da ka kira za mu ce ba ka da sallah kamar mutumin da ya zo ya samu sallah a zuwa ne liman ya dago a rukun zai je sujada sai ya yi kabbara ya ji kuma ya wannan raka a bakin da ta shi da koyi sallan shi a zuba shi wannan sallan saboda ko ka yi kabbara wannan kabbaran ba za ka yi safa shi a cikin kabbarori su da za ka yi aha ya ce wata bane masu bukuli takbiri ba wada a in turikat wa illa wala idan mutum masu bukuli na bukuli idan mutum masubuki ne ya zo sai ya samu an fara sallan gawa an yi wasu tabbarori sai ya shiga ya samu wasu tabbarori misali ya zo an yi tabbara uku sai ya samu tabbara ta hudu ya yi tabbara ya yi tabbara shi ma ya yi kawai da aka tafi sai ya ji an yi sallama kaga an biyo shi tabbara uku ko to yanzu wannan tabbara uku shi sai ya auna ya gani matsayin shi ya kai a barmar ga wannan ya shiga sannan shi a hankali da addu'o'i idan matsayin shi ya kai dama ya baka ce yana tsohon gauri a cikin ban sabuwa da armani armani aka dare sai ya tsaya yi addu'a shi a hankali ya yi kafara ya yi addu'a ya kafara ya yi addu'a har ya zama shine in turita idan za a bar mar gawan saboda ya tsara fitallan shi wa illa idan ko ba za a bari ba ana yin zalma ya gaza cikin gawan wala sai ya ajiye ba kamar uku bane kana zan zan zo ga shi Allahu Allahu Allahu assalamu alaikum shi kan ya duka وكفنا بملبوسه لجمعة يعني تنبه على زمين فشي من لازم Duwan da aka yi ya yi likamani kayan jikin mutum ɗin shi ma likamani da likamani da riga duk abu dai ne ya ce ya karatu wa kufina bi malbusihi li jumu'atin kadiwa za yi wa mutum ikkabani da tufafin shi na zuwa juma'a rigan da mutum yake sawa yake zuwa juma'a mutari ne a mai ikkabani da wannan riga saboda ne saboda tabarru na wannan ibada da yake da wannan riga saboda haka idan mutum ya rasu in akwai dama aka siya masa sabon likafani yayi in babu dama kayan shi da jikin shi da yake tare da shi in akwai wani kayan za a yi rufe da bai rubu ba a ci abin da shi an ya tsallan shi da abin nan in an ya ka ga yayi da yayi wa kubbina bi wazuki li jumu'ati wa kujima kuma ana gabatar da ainihin likafani akan sauran abubuwa gaba daya idan mutum ya mutu ko duk garin nan suna cikin shi bashi ko ya yi wasila ko ma miye ba za a fara zartar da komai ba sai an gabatar da littafani a cikin kudin za sai an ɗauki na littafani an je an siyo kama unatun addabni kamar ɗawainiyan binnewa idan masu taunan jiyan su za a yi an shirya kudin jiyan tauno idan motar da za ta ɗauke ka kai shi da za a binne shi za a yi an shirya kudin mota idan gurin da za a nuna shi masu ya ce ya ce wannan kudin duk da waniya na jana'izar sai an gabatar an cire sannan za a yi batun bashi shi ne yake aladaini gairin murtaini za a gabatar da ɗawainiyan jana'iza a kan bashin da ba zai yi ainihin jingina ba amma idan bashin nan ya jingina ne misali wani yana bin shi dubu ɗari amma ya bashi jinginan motarsa to yanzu wannan mai bashin dubu ɗarin ba za a gabatar da ɗawainiyar mutuwa a kan bashin shi ba saboda ne saboda akwai abu a hannun shi wanda wannan abun ba mamaki ya fi ƙarfin wannan kuɗin da ake bi bashi dole za a ɗauki wannan kuɗin a fanso wannan jinginan saboda wannan jinginan ba mamaki ya fi kuɗin ma daraja amma idan bashi ne wanda babu jingina ba za a yi zancen bashin ba sai an fitar da ɗawainiyar bunyi shi shine aladeni ɗanin mutane walau ka kuma ko da ta ce duka banin aka yi misali mutum ne ya mutu ɗan kudin ka dama dubu goma sha uku ya bari dole ne duka bane dubu biyu da ɗari biyar aka ɗauka aka je aka siyo an ji an san ajiya dole ana biyan tele ya biyu abin nan farawo ya zo ya tashi yanzu ka ga wannan da farko tashiwa aka yi ko to na biyun ma dole za a gabatar da shi a kan biyan bashi shine walan kulita ai walan kulita awwal ko da an sake da kabari na farkon na jin shi ma dole za a so a cikin kudin shi ba za a ce an siyo na farkon sauran in an sake dole sai an biya bashi summa in wujida to sannan littafin da aka sake din bayan an je an siyo wani an binne shi sai aka samu wanda aka sake aka kamo wa umira a halin lokacin da aka samu wani sajan nan an riga an siyo canjin shi an binne shi wurita shi ke nan sai a gaji wannan nabi an sace ne sai aka siyo wani bayan an siyo an ji an yi jana'iza sai aka samu ƙarar da kabanin aka kwato yanzu matsayin da kabanin nan ya zama na gado shi ma ba gadon in kuɗi da daino idan an rasa bashi amma idan dama ana bin shi bashi masu bashi an dakatar da su ne saboda likabani ana siyo likafanin aka tace sai aka ƙara siyo likafani dalilin wannan likafani na biyun da ya sa kuɗin su na bashi bai cika ba bayan an bude shi sai ga an samu ƙaramin likafanin farko yanzu an siyar za a biya bashi ne ba za a biya maka sai in kuɗi da dainu sai an rasa bashin sannan za a gadar da magada wannan likafanin da aka tace ka akali asaburi almayyita kamar inda namun dawa suka cinye gawa mutum ne ya rasu an zo ana juyayen rasuwan shi aka ce to shi kenan yanzu abin da za a yi kun ga ba za ma mu yi batun bashi ba sai mun fidda na littafai nawa ne littafai ne naira dubu biyu dama ɗan kuɗin nashi dubu uku ne aka ɗauki dubu biyu an je an siyo littafin an kawo an yi kakashi gawar a bayan gari zakoki sun cinye shi ana zuwa sai ɗan kasusuwan shi ba mu gawar an cinye to yanzu a wannan littafin sai mu ce na zabi duk da littafin ne na binne gawa to amma ina gawar dama ya dalilin gawar ne wannan littafin ne zo ba yakin magaya ba tunda an binne gawar an cinye gawar to yanzu wannan littafin ya dawo na zabi shi ma kuma in kuɗi da dainu in an rasa bashi in ana jin shi bashi za a biya bashi da wannan littafin. Wahuwa alal mumfiki bi karabatin shi ne kafani yana waje ba a kan mai ciyar da shi wanda ya mutu dan wanda haƙƙin ciyar da shi ya ce wuyan shi bi karabatin saboda dangantaka to in ya mutu shi zai bar littafin. Yanzu misali, ubani ɗan shi ƙarami wanda ba shi da kuɗi ya mutu kaga ɗan shi ƙarami wajibi ne ce da shi ba to yanzu idan ɗan ya mutu wajibi ne shi ke bar dukkan mai haka nan ɗa ne baban shi ya rasu baban fakiri ne shi yana da wadata haka ai wajibin ɗa ne mawadaci ya ciyar da baban shi fakiri yanzu baban ya mutu wannan ɗan wajibi shi zai bar dukkan mai kaga ji karama ce aure ce ko saboda bauta mutum ne bawon shi ya rasu in dai bawan nan ba mukatabi ba ne kaga wajibi ne ce to nan bawan shi zai mata rikabar la zaujiyatin magana ka banda auratayya yanzu misali mutum ne matar ta karasu shi miliyoniya ne da karasu zai ce to yanzu kaga ya wuce ne ka bani ta karasu sai za a yi tare da to wani mu je sallar azhar sai a yi shaida a cikin jama'a musulmi a ɗaya haɗa kai nan gudan ce to ai aure ya kare ai kana jan numfashin karshen nan auren ya kare tun da aure ya kare da ni da ku ji ɗaya ne don ko mutum ce ba ni ma ga naira ɗari sai ma ya ruta o a yi kawo a raɗa shi a yi saboda auratayya ɗin yana karewa ne da zaran an mutu ana mutuwa wajen cin ainihin jima da kabani baya kan mutum. Haka da ma matsala kila fiya ne. har yanzu akwai kila ba ka duba risala za ka tana cewa wakila alaihi wakilin risala za ka tana wakila alaihi wakila alaiha wasu suka ce wajibi ne a kan mutum wasu suka ce wajibi ne a kan matar sai wasu suka ce idan tana da shi tana da wadata wajibi ne a kanta idan ba ta da wadata wajibi ne a kan mutum saboda haka Aisha tana da shi a ɗauko a cikin zuciyarta a mutum ka zuciya karatuna wata asiri ke wal fatihu to talaka ba wanda babu wanda yake ciyar da shi yake wuyan shi kamar mutum ne ba nagagge shi ba bawan kowa ba ba uban kowa ba kuma talaka ne fakiri kowa bai da shawari wa zai masa da kabani min bai tilman sai a je bai tilman in akwai bai tilman musallam sai a je a shigar da ainihin takarda na cewa dan gwane musulmi ya rasu in ba ya zama a zo a ga gawan a tabbatar da musulmi ne ake a ɗauko a zuwa musulmi kabari. Wa illa idan ba mu musulman fa ba ala musulmi na to ya zama wajibi ne akan jama'a musulmi farbi kifaya an samu mutum ɗaya ya ci kenan in ko gaba ɗaya aka taru aka ci kowa da kowa ya taru shi na matsayi. Na tuhuna? Thank you. Ni wani tambaya. Na? Eh. Bacin da ya wuye ta ne, ana mata da ta yi Eh. Ban gane ba yanzu kawai mace shekara ku. mijin ke yara su ita matabiya ne sha'arin kitabi eh kitabiya ce mijin ke yara su sai muka ce tana da aikin yi masa wanka amma a halarce da musulmi a kanta eh ba ta wuce ba ta yi masa wankan ita za ta yi masa wanka eh ita matar za ta yi wa mijin nata wanka mijin da ba musulmi ba ne zai Isra'ila amma ai mijinta ne za ta yi mar wanka amma tun da ba musulma ba ce dole a samu musulmi ya zo ya tsaya ya duba irin wankan da za ta yi mar ɗin da yi mar wanka irin da musulunci. Ba za a ta gaba ɗaya ba. Ba za a hana ta gaba ɗaya ba. Sai dai ba za a bar ta ba wanda yake gani ba. Za a samu musulmi ya zo irin yana gani ya sa ido kamar wanka. In musulmi ya zo ya tsaya yana gani kawai wanka wanka ya ke. Aha. Na'am. Eto gaskiya ifan kai ba sai da take da kiko ifan kai din wasu malamai suna cewa ai wanda yake ce don ba ana cewa a kisa saboda haka kifa din ba dole ba sai dai an kebe din ba laifi bane tunda anan ya ce za a iya rage kan amma wai kebe kai din ba wajibi bane matar da take ce da kiko dan ta rufu a ce dole sai an kuce kanta abin da ba wajibi bane ba dole ba na'am ko da da kisan da yayi da kisan dan ba warware ba muke magana warware ba ba dole bane Na'am? Na'am. Yana da yana da wala. Eh? Eh. to ai shi wannan hadin cikin kudari ya kai a wurin ai kana ji abin da ake cewa na sa leda din kana ji na mutum ne ya yi kudari ya yi kudari bai wanke ainihin inda kudarin ya fita ba bai yi tsarki ba kenan ba sai ya yi alwala bayan ya yi alwala sai ya cire shi ya yi kudari bai yi tsarki ba to yanzu a nan zai iya sa ne da a hannun shi ya zuba ruwa ya wanke wurin da fitsari ya fito kuma wurin shi na a gani ba wai fitan fitsarin ba fitsarin ya gama fita ko yanzu da fitsari a cikin shi zai wanke in ya taba zakarin shi da hannun shi a wurin shi zai karye sai sa wani abu hannun kawai a gani ba Eh, eh, ita Bishayar da ƴar ƙanwarta ko ƙanwar. Bishayar da ƙanwarta. Yawa. A yanzu ta shayar da ƙanwarta. Yanzu ita wannan matar tsakanin da ƙanwarta dama akwai haramci. Yawa ta zo tsawon uwarta ce ta shayarwa. Yawa ta zo tsawon uwarta ce ta shayarwa. akwai yaranci na wannan a tsakanin su eh shayar da yake ya zo da wani wacce ya yadda shi kuma wacce ke da shayarwa to shi ne to ya'yan zuwa yanzu kamar ƙanwar in ta haihu ko idan ƙanwar ta haihu ƴar ƙanwar ba za ta wuri ɗan yayan ba ƙwarai kuwa saboda ai wannan dan tafi ai kawun wannan yaron ne kurai kawun wannan yaron ne kai ko da insharwa ba ba wuri a tsakanin to dai abu na ranci kurai ka ku ba wannan sharwa yaron mata za su yawo kurai haka ne na'am eh haka ne zuwa eh ba sanan cewa wannan lamarin ne sanan eh kawai za ka yi niyya da sallan gawa ne annan sama kawai za ka yi niyyar kawai Allah ya gafarta wannan gawan da yake gaban Allah ya cikin shi sai ka yi amfani da lamirin ainihin mace saboda annan sama din mace ce shi ne kawai ba lalle ne sai ka san gawan ba namiji ne kuma shi na'am eh halitta shi ne na'am halitta Aha, alhamdulillah. Amin sai amin Allah. Amin. Amin. Amin.